الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai aikata abin da ya so a lokacin da ya so wanda cikin rahamarsa yau muna wuri na 23 ga wannan wata mai girma wata ramadana wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da 23 ga watan uku miladiyar isa dan maryam 2025 muna karatu daga nan masallacin kofar gidan alhaji ibrahim dorogo da ke nan ningi jihar bauchi muna karatu cikin sautul mujadala jiya ko sata a darasin da ya gabata ina jin mun kwana aya ta takwas yau insha Allahu za mu dora daga yadda muka ajiye na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza tanajaitum idan za ku yi ganawa falata tanajau bil ismi wal udwan kada ku yi ganawa wanda zai sa ku samu zunubi da kuma wuce gona da iri wa ma'asiyatar rasuli kuma kar ku yi ganawa don saba wa manzo wa tanajau bil birri wa taqwa ku yi manajati wato ganawa na bin Allah da kuma taqwa wattaqullaha ku ji tsoron Allah, Allah zai ilaihi tusharuna wanda gare shi ne ake tattara ku. A waɗansu malamai sun ce, akwai munafukai a mazin manzara sallallahu Alaihi wasallama, damuwarsu su zo su yi raɗa a kunnan manzala a majalisa, su shigo a yi kuskus a tashi a tafi. manzala ya bude wannan kofa to hakan yana dagawa masu imani hankali wanda ta ba haka ake nufi ba akwai munafikai masu yin ganawa a kofar gidan manzan Allah salama kafin manzan Allah ya fito to hakan yana ƙonawa masu imani rai to da haka sai Allah sai sa doka kuma su waɗancan daman suna yi ne don su fusatar da musulman masu imani to da Allah ya sa doka ce ya ahluzina amanu idza tanajitum ya ku masu imani idan za ku yi gani za ku ganawa da manzan Allah fala ta tanajo bil ismi wal udwana kar ku yi ganawa don ku fusatar da waɗansu ku yi ganawa na ɗaukar zunubi kar ku yi wa ma'asiyatar rasuli kuma kar ku yi ganawa don sabawa manzon Allah wa tanajo bil birri wa taqwa idan za ku yi ganawa to ku yi ganawa nabin Allah da tsoron Allah wattaqullaha allazi ilayhi tusharun dan aka ku tsoron Allah wanda gare shi ne ake tattara ku na'am إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون التي إنما النجوى من الشيطان domin ganawa daga shidan take liyahzun allazina amanu dan su batawa masu imani rai dan su bakanta ran masu imani wata irin ganawa ce Allah ya ambace ta ta shedan ce shine ganawa da munafikai suke su daga wannan gane da munafukai suke yi to ganawa ta ta shidan dan ba abin kirki za gulla gurin ba wala ta bidarihim shay'a dan sun ganawa na sabo wannan ba zai cutar da musulmai komai ba illa bi lasiri izinin Allah wa la yafal yatawakkal mu'minuna su mummune ga Allah suke dogaro kaga kenan su mummune masu damuwa da abin da waɗanda suke yi yanzu aya ta so ga musu rai masu wancan abin domin mummune ransu ya ɓaci su kuma an sa musu kusa sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza qila lakum tafassahu fil majalisi idan aka ce muku ku matsa a majalisi a gurin zama dan matsanan wannan ya zauna malam dala dan gyara mun nima an zauna fafsahu to ku buda yafsahillahu lakum kuma Allah zai buda muku Aya, wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne a kan yaƙi a filin yaƙi in aka yi saho don zuwa yaƙi idan aka ce ka matsa to ka matsa wasu ka ce abin da ake ne majalisun annabi sallallahu alaihi wasallama idan guri ya cika wani ya shigo da Allah wani matsa to ka matsa kar ka zama mara kare ji bahaushe in kai haka yafsahillahu lakum Allah shi ma zai buɗa muku a lahira wai za ƙilan shi zo fan shi zo in ma ci aka ka tashi to tashi wani ya zo malam tashi ka bashi guri to tashi umarni ne na Allah don mai yarfa illahu allazi na amanu minkum wallazi na usu ilma darajatin Allah ya daga darajojin masu imani daga cikinku kuma Allah ya daga darajojin masu ilimi daga cikinku kenan wannan mutum da ya zo yanzu kila malami ne yanzu kila ya da wata daraja fiye da taka sai aka ce tashi ka bashi guri ka tashi kar kai musu wallahu bima ta'malun khabirun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa zai ba ku labari sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
a majalisun annabi sallallahu alaihi wasallama akwai fakire mabukata wanda su abincinsu a nan gudun yake manzo Allah bai mai kudi bane ballantana da ke dauki nauyin su da haka nauyin su yana gurin al'ummar musulmai to sai Allah sai ya bada wata kaida yace ya allazina amanu idza tanajaytum rasul ya masu imani idan za ku je ganawa da manzon Allah faƙaddima bai ne dai na jawakun sadaka to ku gabatar da sadaka a lokacin da kuka ji ganawa sai na aliyu allah ya kara masa yadda ya ce wannan aya duk cikin sa ba wanda aiki da ta sai shi ana saukar da wannan aya yi je canza dirhamominsa ya kawo sadaka to wannan aya ta kashe wa musulmai gwiwa musamman sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yanzu idan ban da abin sadaka ba zan je gurin annabi ba idan ina da wata mas'ala ta abin da shafi addini ya zan yi da aka ce wannan aya ita ce ayar da ran da aka sauka da ita a wani rana aka soke ta a awa daya aka soke ta don hukuncin yayi nauyi wa sahabbai sai Allah ya ce zalika khairul lakum wa tahawwur yin hakan ya fi alkhairi gare ku kuma ya fi tsarki tunda akwai mabukatuwa mabukatuwan nan kuma ana son su ma su ci albarkacinku bayan lamta jiru amma idan ba ku samu ba bayan laha gafo rahim allah mai gafara ne mai rahama ne na'am
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير
Wannan aya ita ce ta soke hukuncin waccan aya ta gaba don karanta. Da Allah ke cewa ya lizu na amanu idza na je tun rasula fa qadimu bayna yadayna jawakum sadaka. Hakan yayi nauyi akan sahabbai sai Allah ya to a shafaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaka yanzu kuna jin tsoro ne ba za ku ba da sadaka a lokacin ganawa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa iz lam tafalu wa taballahu alaikum to in ba ku aikata ba kuma Allah ya karbi tuban ku baki masa ku da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa atiu Allah wa rasula ku bi Allah ku bi manzansa wallahu khabir bima ta'maluna Allah masani ne game da abin da kuke aikata wadaka wancan hukunci na sai an je da sadaka ga manzon Allah yanzu an soke shi za ka iya zuwa ko da sadaka ko ba sadaka waccan sadakar da Allah ya ce a zo da shi manzan Allah za a ba mawa a ai manzan Allah ba cin sadaka Allah ya haramta mai cin sadaka Allah ya haramta mai iyalan gidansa ma cin sadaka daga wannan sadakar wasu al'umma ce daban za su amfani da ita ba manzan Allah ba na'am ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم shin ba kwa gani ne zuwa ga wasu mutane da suke jibantar waɗanda Allah ya fushi da su munafukai sai suka ƙulla alaka da yahudawa yahudawa Allah ya tsine musu kuma Allah ya fushi da su amma munafikai suna kulla wata soyayya ta sirri da su shine Allah ke ba mu labari shin ba kwa ga yanzu ga waɗanda suke jibantar wanda Allah ya fushi da su ma hum minkum ba sa tare da ku wala minhum kuma ba sa tare da su wa yahlifuna ala allahi alkadhiba kuma suna ƙarya rantsuwar ƙarya ma Allah wa hum ya'lamun kuma sun sani manzo Allah sallama ya kira wasu munafikai da kai da wani da wani kun zage ni me na muku wallahi ba mu zage wallahi wallahi suke ta rantsuwa na lake cewa suna rantsuwa akan ƙarya alhali suna sani kuma ƙarya suke yi sai Allah ya ce أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين a'adda Allahu lahum azaban shadidan waɗannan munafukan masu jibantar Yahudawa suna kulla soyayya a boye Allah ya musu tanadin wata azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'maluna abinda suke aikatawa yayi muni ittakhadhu aymanahum junnatan sai suka riki rantsuwar da suke yi ta zama musu kariya ai sun rantse a gaban manzan Allah sun rantse wa sahabban manzan Allah cewa ba sa tarayya da Yahudawa to wannan rantsuwar sai suka rike ta ta zama musu kariya fasaddu an sabila sai suka toshe hanyar Allah me ya toshe hanyar Allah idan mutum kafiri ne ɗayan biyu ko a yaƙi da shi ko ya ba da jizya haka ne ko a yaƙe shi a ci nasara a kansa a ɗebi ganima ko kuma a zo a yi sulhu zai rinka ba da haraji wa kasar musulunci to su yanzu sun shiga musulunci a baki a zuciya ku suna da kafirci da aka yanzu wannan kalmar musuluncin na bakin ya hana a yaƙe su ya kare jininsu ya kare dukiyoyinsu amma kafircin ko suke da yake zuciyarsu ya hana su shiga musulunci shine ma'ana fasaddu an sabilillah sai suka toshe suka hana bin Allah wato wannan imanin nasu sai ya hana a yi jihadi a kansu falahum azabun muhinun to idan alkiyama ta tsaya suna da azaba ta wulakanci kenan kaga wannan kalmar tana da muhimmanci yanzu Allah ya san su munafukan nan ba musulmai bane amma tun da akwai kalmar a bakinsu yanzu kalmar musuluncin kalmar shahadar ta hana a yaƙe su kalmar shahadar ta hana ta hana halata dukiyarsu sai kuma je lahira mai faruwa ta faru na'am لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار التي لن تغني عنهم فيها خالدون lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu ko 'ya'yansu ba za su amfani da su komai a gurin Allah ba ulaika sahabun nari wayannan su ne yan wuta hum fiha khalidun in su shiga wutan suna madawama duk dukiyar da suka tara a gaban Allah ba za ta musu amfani ba dan ba a karbar fansa a ranar alkiyama ka ba da kuɗi a ce ka wuce ka ba da kuɗi a ce an kashe maganar ka ba da kuɗi a ce ba abin da zai faru a duniya ake ɗaukar lauya don tanadin hukuma amma a lahira ba lauya a lahira ba ka da mai kariya a lahira aikinka ne lauyanka a lahira aikinka ne mai kare ka a lahira kuma aikinka ne mai jefa ka wuta da haka a lahira dukiyoyinsu ko 'ya'yansu ba za su amfane su komai ba a gaban Allah Allah ya ce يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم شيء ألا إنهم هم الكاذبون yawma yab'athuhum Allahu jami'an Allah yace to ranar da Allah zai tashe su munafukan nan ya tattara su ga baki daya fa yahlifuna lahu kuma sai zo Allah rantsuwa ma irin yadda suka yi rantsuwa a duniya kama yahlifuna lakum kaman yadda su ku musulmi suke muku rantsuwa a gaban Allah ma haka za su yi rantsuwa wa ya hasabu na annahum ala shay'in suna tsammanin suna kan wani abu suna tunanin wannan rantsuwar za ta cece su ala ku saurara innahum humul kadhibun su lalle makarita ne Allah rantsuwar ba za ta amfane su ba dan Allah ya riga san sirrin su na'am استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Allah ce isa wasu alihim shaitanu ai shaidan ne ya rinjaye su shaidan ne ya fusge su fa an sahum zikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah ulaika hizbu shaitan waɗannan munafukan su ne ƙungiyar shaidan su ne rindinar shaidan ala ku saurara inna hizbu shaitan lalle ƙungiyar shaidan lalle rindinar shaidan humul khasirun su ne masu asara idan alkiyama ta tsaya ka guji shaidan Allah ya gaya ma waye shaidan ya nuna ma makircin shaidan ya sanar da kai da shaidan yake tun daga lokacin annabi adam ya yi ƙoƙari sai da ya kifar da annabi adam ya sako duniya ka riƙe shi abokin gaba idan ka ga shaidan ya bar jikinka to ka mutu ma damar kana raye to shaidan kokarin sai ga ka rabu da ka rabu da duniya baka da imani buri shaidan kenan daga lokacin da kake aikata alkhairi lokacin shaidan ya fi son ya kusanci da kai lokacin da ranka zai rabu da cikinka lokacin shaidan ya fi son kusanci da kai wai na ba guda biyu lokacin aikata alkhairi da lokacin mutuwa a lokacin shaidan ya fi kusantar mutum lokacin aikata alkhairi zai so alkhairin karka aikata shi idan ka matsa sai ka aikata to zai so kuma ka rage karka yi cikakke sai ya samu dai riba a kanka a lokacin mutuwa burinsa ka mutu baka da imani daga duk da zai yi duk da zai yaga ya raba ka da imani kaban ka bar duniya sai ya yi za ka duk hanyar da za ka yi ka toshe kofar da shedan zai shigo ka toshe sai ku rabu lafiya sai Allah ya ce إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين yuhadduna Allah wa rasulahu lallai waɗanda suke saba wa Allah da manzansa lallai waɗanda suke adawa suke gaba da Allah da manzansa ulaika fil azallin wayannan su ne makaskanta duk mutumin da yake da adawa da manzo Allah kaskantacce ne duk girmansa duk matsayinsa duk dukiyarsa duk mulkinsa in yana adawa da manzo Allah kaskantacce ne ko a can yake ko a nan yake kataballahu Allah ya rubuta ya yi hukunci ya rubuta a lauhil mahfuz la aghlibanna ana wa rusuli yake wallahi ni da manzani na sai mun irin jayi ni da manzani sai mun irin jayi daga addinin musulunci shine a sama musulmai su ne a sama ko da an ci nasara a kansu ba ya nuna kaskancin su bane Allah madaukakin sarki yana sawa a yi nasara akan mummunai dalilai kamar haka na ɗaya ƙila ko wani kuskure da kuka yi ko musulman sai ya nuna muku don ku gyara na biyu yana son ya jar- wato ya tsarkake zuciyarku ya ya wato rike shahidai a cikinku na fata mun gane na uku yana so ya jarabce ku yaya za ku ɗau- za ku riƙi nasar da aka ci a kanku da haka a matsayinka na musulmi babu wata rana da za ka ce wai wanda ba musulmi ba zai iya cin nasara a kanka in ya ci nasara a kanka to wani ci nasara kuma kai alheri na gurinka da haka Allah ke cewa ya rantse ya rubuta alhul mahfuz sai ya ci nasara shi da manzanninsa don me inna la qawiyyun Allah mai karfi ne azizun marinjayi ne babu wanda ya sai rinjaye Allah na'am
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah madaukakin sarki ya ce, La ta jidu ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri ba za ka samu wasu mutane ba da suka yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe. Ba za ka samu wasu mutane ba, bai dace ga wasu mutane ba da suka yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe. Yiwa duwane manhadallah a ce suna son wanda ya saba wa Allah. mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani zai mutu in ya mutu za a tashe shi kuma ya ringa jefa soyayya ma wanda ya saba wa Allah kaga wanda ya saba wa Allah aka ce ba ce kafiri ba ko a ba kan zaka tsaya ba kai duk wanda ya saba wa Allah ko a cikin musulmai ne ko a cikin wanda yake ce shi musulmai ne ko a cikin wanda bai kira kansa musulmai in dai ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah yana fushi da shari'ar Allah to bai dace kai ka jefa soyayya gari shi ba wa rasulahu da manansa walau kanu aba'am ko da ubanninsu ne ko da babanka ne ya saba wa Allah da manzansa ba soyayya tsakaninka da kai da shi sai dai ka ba shi haƙƙin sana uba aw abana'am ko 'ya'yansu ne ɗanka wanda ya saba wa Allah da manzansa ya kyamaci shari'ar Allah ba ruwanka da shi aw ikhwanam ko yan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu ne to masu wannan dabi'a ulaika katab fi qulubihim iman wayannan sune Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu kai a zuciyarka kawai me san Allah shi naka ko dan uwanka ne ko ba dan uwanka bane in dai yana san Allah shine naka kuma duk mai gaba da Allah da manzansa ba naka bane ko waye shi ko dan uwanka ne ko ba dan uwanka bane to abokin gabarka ne in dai zai gaba da Allah da manzansa to kai ma abokin gabarka ne harka ta jini ko alaka ta jini ba ta ture alaka tsakanin bawa da ubangijinsa harka ta jini ba ta ture alaka tsakanin musulmi da manzansa sallallahu alaihi wasallama daka alakar manzanka da kai da manzanka ta fi alakar ka tsakaninka da babanka alaƙarka da manzanka ta fi alaƙa da duk wani mutum a duniya kowa ya shi ko mai girmansa Daka masu wannan ɗabi'ar Allah ya hukunta, ya rubuta, ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu, wa da wani biruhin minhu ya kuma ƙarfafe su da wani ruhi daga gurinsa. wa yadkhulum jannatin kuma Allah zai shigar da su aljanna da jaribatar anharu wanda koruma suke gudana karkashi khalidina fiha idan sun shiga suna madawama a cikin ta radiyallahu anhum radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah waɗannan su ne jama'ar Allah wayannan su ne kungiyar Allah wayannan su ne rindinar Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun lalle mutanen Allah ƙungiyar Allah rundunar Allah su ne masu cin nasara a can ya ce rundunar shidan su ne masu asara to na rundunar Allah su ne masu cin nasara ka yadda ka zama cikin rundunar Allah mun ƙare karatun wannan sura ta mujadala cikin taimakon Allah kurakuran da muke a ciki na karatu ko fasara ko bayani ubangiji Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka karanta daidai muka fasara daidai muka bayani daidai ubangiji Allah ka ba mu ladansa da kuma ikon aiki da shi insha Allah za mu shiga sura ta gaba suratul hashir ita wannan sura ta hashar a madina ka saukar da ita kuma ita ce sura ta 59 a jerin surori na alkur'ani kuma tana da ayoyi 24 ne bayan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama duk wata halitta da take sama da duk wata halitta da take ƙasa ta yi wa Allah sallah ta yi wa Allah sujjada ta tsarkake Allah da ka kai a gudan akan a matsayinka na mutum ɗaya ko na gidanku ko na unguwarku ko na garinku ka ku ga dace ba za ku yi wa Allah sujjada ba ta Allah riga an yi masa Allah bai da buƙatar sujjadarka ko ku wa huwa al-azizul hakim Allah marinjayi ne Allah mai hikima ne don haka masu yi masa bauta suna da yawa akwai bauta da za a mai don ya bada lada akwai bauta da za a yi masa kuma ta dole ce a yi masa dolan kuma ba zai bada lada ba naka duk yadda kafiri kai da kafircin sai na yawa Allah bauta ko ya sani ko bai sani ba amma ba zai amfani bautar ba sai Allah ya ce والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاءوا ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب bayan manzon Allah ya koma Madina a Madina akwai Yahudawa akwai Ban Nadir waɗanda suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce sulhu ba za mu yaƙe ku ba ba za ku yaƙe mu ba ba za mu taimaka a yaƙe ku ba ba za ku taimaka a yaƙe mu ba za mu zauna lafiya da mu da ku wayannan yahuda na banu bir an kulla wannan yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna zauna a Madina a gefen Madina me zai faru daga cikin sahabbai akwai wanda cikin kuskure ya je ya kashe wasu mutane guda biyu daga waɗanda ake zaman lafiya da su sai waɗancan ɗin ‘yan uwansu suka suka nemi fansa a gurin manzala sallallahu alaihi wasallam a biya diya sai manzala ya je wayannan yahudawa birnin bir ɗin tunda akwai abuta ko sulhu tsakani sai je don ya nemi su taimaka masa don a biya fansar wancan mutane guda biyu sai suka ce sun yadda amma za a je su yi shawara wanzala yana waje yana gindin katanga haka suna zan ji sabai akwai abubakar akwai umar akwai aliyu tare da shi da suka shiga gida suka ce to yanzu wane ne zai ɗauki dutse ta bayan katangan nan ya jiho manzan Allah ya mutu ko ya huta yanzu kaga sun warware alƙawari kenan suna cikin tattaunawar sai ga labari daga Allah irin abin da suke tattaunawa manzala ya tashi ya koma madina da ya koma madina sai ya ba da dama a je a yaƙi barnabir aka je aka kewaye barnabir kwana goma sha biyar suna kewaye sun kasa fitowa kuma ba a shiga ba manzala ya ba da umarni da binansu a sassari a kwakwana waɗansu to shi na laike ba mu labari huwa allazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diyarihim shine Allah wanda ya fitar da kafirai na ahli kitabi daga gidajensu ya aka Allah ya fitar da su daga gidajensu sai suka nemi za a yi sulhu da manzon Allah amma za su bar garin ai kaga an yi sulhu da su na farko sun warware to yanzu za su nemi a yi na biyun ne su zauna kuma a to yanzu sun yadda za su bar garin kar a yaƙe su amma za su kwashe kayansu sai aka yi tubaki manzana ya to kayan kare wata kayan ragumi kowa zai ɗauki kayansa to kare wata kayan ragumi da haka mutum sai ya zo ila ƙofar ɗakin zai ta masa ban sha'awa sai ya sare ta ila wani abu ne sai ya sare haka suka dinga lodawa a raƙuma suka fita wasu suka yi sham wasu suka yi khaibara shi Allah yake ba mu labari huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitabi min diyarihim shine wanda ya fitar da ahli kitabi daga gidajensu li awal hashari a farkon taruwa a duniya kenan ma zanantum an yakhruju ba su tunanin za su fita ba su taba tunanin haka zai faru ba Allah ya ce wa zannu annahum mani atum husunuhu min Allah sun yi tsammanin yadda suka tsare garin suka kewaye garin wannan tsaron garin zai hana Allah ya musu wani abu fatahum Allah min hasu lam yahtasibu Allah sai ya zo musu inda ba sa tsammani ba da ƙarfi aka shigo ba su da kansu suka yi kansu ya mullaili wa qarrafa fi qulubihim ru'ba Allah zai jefa tsoro a cikin zukatansu ya yukhribuna biyutahum bi aidihim sai gashi suna rushe gidajensu da hannayensu haka Allah ya ga dama haka Allah ya ku ba a shigo da fada ba ba shigo da karfi ba sai gashi bai hudu ya dauki gatari yana rushe gidansa Allah ya biyo masa ta inda ba tsammani wa wa'id min kuma hannun mu'minai daka abinda suka rusa suka fita su ma mun suka rusa suka rusa sauran su ma suka kwashi ganima ina ba ta mun gane ba a tabiru yawul albabi yawul absaru masu hankali ku lura Allah ba abin da ya gagare shi babu gagaro a gurin Allah sai dai baro in kaga Allah ya barka ya barka ne shi ya san dalilin sa ya barka amma in ya ga dama sai ya hada ka da wanda ya fi ya iya shege duk lokacin da ganin ka isa ka taka kara ka karya sai wani tu Allah sai tura ma wani wanda ya fi ka iskanci Allah ce wa laula an kataba Allah alaihimul jala ba dan dai Allah ya rubuta musu damar fita daga garin ba la'azamnahum fid duniya Allah da mu Allah ce da ya musu azaba a nan duniya da ya ba musulmai dama sun shiga sun kashe na kashewa walahum fil akhirati azabun nar in kuma suka je lahira suna da azabar wuta zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula abinda yasa Allah ya musu wannan horan sun saba wa Allah ne sun saba manzon Allah ashe saba wa manzon Allah yana haifar da wata musiba ta same ka a duniya tun daga duniya in dai zaka saba manzon Allah manzon Allah ya ce gashi ka ce a'a ya ce kayi ka ce a'a ya ce a'a a ba kai kuwa hakan yana sababa da musiba Allah sauka wa man yushaqillaha kuma duk wanda ya saba wa Allah fa inna la shari'a Allah mai tsarin azaba ne na'am ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ai da zumunce manzon Allah ya ba da dama a sassara dibininsu a ƙona na ƙonawa hakan sai ke ba su mamaki yaya manzon Allah da yake hana wannan ɗabi'ar yau kuma ya yi to sai Allah ya ce ma ka ta'atun min linatin ba ku yanke wani abu na wurin dabino ba autaraktumuha ko kuma ku bassu ka'ima a tsaye ala usuliha akan tushen su fa bi to Allah ne ba da dama Allah ne yace ku yi naka ba ra'ayi manzon Allah bane a'a Allah ne ya ba da dama shi ko da Allah ya bashi dama baya tsoro baya shakka wal yukhzi al fasiqina Allah ya haka ne domin ya kunyatar da fasikai na'am وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير yahudawan bari nabir da suka bar garinsu suka fita aka je aka kashi ganima yanzu wannan ganimar mai sunanta zonta fai'u fai'u ita ce ganimar da aka samu ba tare da an yaƙi ba ko kuma fai'u ita ce jizya harajin da za su bayar wa ƙasar musulmai to ita wannan fayu din ita ma tana da doka Allah ya ce wa ma fa Allahu ala rasulihi abinda Allah ya fai'unsa wa manzansa fa ma aujaftum alaihi min khailin ba tare da an hau wani doki an yi fada ba kafin a samu wala rikabin ko wani abin hawa walakin la yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai Allah yana dora manzansa ya ci nasara akan wanda su wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah akan komai mai iko ne sai Allah ya ce ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasuli wa lidil qurba ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب na'am
لل- to ci gaba للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah ya yi fai'unsa wa manzansa da zamin ce fai'u shine ganimar da aka samu ba tare da an gwabza yaƙi ba to abinda Allah ya fai'unsa wa manzansa min ahal qura na daga ahal qura na mutanen alkaryu falillahi walin rasuli walizul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil to na Allah ne da manzansa da makusanta da marayu da miskinai da yan tafarki su za a rabawa kai la yakun dulata bin riya minkum domin kar duke ta zama ta tsaya ne a gurin ma- mawadata ta ringa juyawa tsakaninsu da aka sai aka shari'a ta rarraba a ba wancan a ba wancan a ba wancan Allah ya ce wa ma'ata kuma rasul fa khuduhu abinda manzon Allah ya zo muku da shi to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana kuma ce ba zai ba ku ba to ku hanu wattaqullah ku ji tsoron Allah na lahashul iqabi Allah fa mai tsanin azaba ne wani mutum yana jaya dan Abbas yace shi ya duba Qur'ani kaf biga ayar aswaki ba yace a baka duba bane akwai ayar aswaki alqur'ani akwai wani juz'i ne a wata aya wata sura Allah bai ce wa ma atakum rasul fa khudhuhu ba sai ya faɗa to ba manzo Allah ne yace mi ya mi aswaki ba to tunda Allah ya ce duk abin da manzo Allah ya faɗa mu dauka to ai ya ce aswaki dan haka akwai aswaki a cikin alqur'ani dan haka abin da manzo Allah ya ce gashi ka karba abin da ya ce babu ka yadda babu idan ya baka doka ka bi idan ya hana ka kanu shine musulmi na kwarai shine musulmi na kirki kar a kawo ma maganar manzala ka ce amma akwai rashin imani an karanta ma hadisi sai ka to amma to amma me amma akwai shakku kenan a zuciya idan ba ka da shakku ana cewa manzan Allah ya ce karɓa rungume shi ka yi abin da za ka iya ai abin da annabi ke cewa a a in na umarce ku da abu to ku zo gunsa gurgurin iko wa ma amartukum bi fa atunu masatatu abinda nace ku yi to ku yi gurgurin iyawar ku baka yi zaka ce duk zaka yi ba amma abinda zaka iya zaka yi amma in hani ne ba gaba ɗaya aka ce wa ma na yatukum an fasani buhu abinda nace ku bari to ku bari gaba ɗayan sa amma idan umarni ne na aiki ne kai kaza kai kaza to kai gurgurin iyawar ka karka wahalar da kanka Allah bai sa cutarwa ko wahalar tun addini ba amma idan ne karka yi dan ba za a hana ka abu ba sai abin da zai cutar da kai duk abin da shari'a tace karka yi to in kai zaka cutu ne da haka tace karka yi amma abin da shari'a ko tace kai idan kai kuma zaka amfana ne da haka to tunda Allah yana son ka in ya baka umarni abin da Allah yake so kai masa biyayya idan ka masa biyayya in ya zo sakanta maka sai ya baka fiye da aikin da ka yi haka can in ya hana kai shekar ka yi sai ka ƙi to jin daɗin da Allah zai tun da ya baka umarni na karkai ka ƙi sai ya baka lada haka ne bai gaya mana sallallahu alaihi wasallam da haka abin da manzo Allah ya ce gashi ku karba abin da ya hana kuma ku hannu don me Allah mai tsananin azaba ne Ah, Allah yake cewa lil fuqara almuhajirina ita ana ba wa fakirai mabukata waɗanda suka yi hijira allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim aka fitar da su suka bar dukiyoyinsu waɗansu a maka masu kuɗi ne wasu suna da mata suna da 'ya'ya amma saboda soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hakura da matan suka hakura da gidan suka hakura da dukiyar suka dawo makka madina suka zama kuma talakawa a madina mai dukiya ne da amma saboda san manzon Allah ya hakura da dukiyar ya hakura da iyalan nasa ya biyo manzon Allah madina kuma ya zama talaka a madina yanzu kai ka ce wannan bai da imani kai ka ce wannan ba mutumin kirki bane ai akwai rashin hankali ma akwai dabbanci a ciki yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun yi haka ne fa suna neman yaddar Allah suna neman falala a gurin Allah da yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah sun bar jin dadin duniya sun hakura da jin dadin duniya sun yadda su taimaka wa Allah sun yadda su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka saka hakura da duniya suka sake ta sake uku suka zama kuma sai kowa taimake su Allah ce ulaika kuma siddiquna waɗannan su ne siddiqai Allah ya ce musu siddiqai kai ka ce musu sun yi ridda Allah ya ce musu siddiqai kai ka ce musu ba su da kirki Allah ya ce musu siddiqai kai ka ce musu wai wai wai macuta ne duk mai faɗin irin wannan magana bai amince Qur'ani ba Allah bai da Al-Qur'ani ba Allah sawaka lokacin ko alhamdulillah za mu takaita ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah shin mutum zai iya cin bashi ya cire sadakar fi da kai saurayin da ba shi da iyaye zai iya cirewa da kansa na biyu ke na uku idan watan sallah ya kama bayan alfijir ya fito sai matan mutum ta haihu sun za a fitar ma da jaririn zakarfi da kai tambaya ku kenan a tambaya ta daya mutum zai iya cin bashi ya fi da kai ya danganta ya danganta idan bashi ne sunansa bashi kuma mai cin bashi bashin zai ciwo to kare ci bashi amma idan rance ne mun bambanta rance da bashi amma idan rance ne to ka yi rance ka yi fidda kai an gane yanzu misali gobe yau an ga wata misali gobe sallah ba abin albashi ba sai bayan sallah za a mun albashi kaga yana da kudin yanzu rance zan yi a fahimta ta sai ka yi rance ka bi fidda kai amma wanda kwata-kwata ba shi da shi ba inda zai ne ba inda zai samu ya haƙura Allah bai ɗora wa rai sai abin da za ta iya na fata mun gane na biyu saurayin da baya da iyaye zai iya cirewa da kan zaka to in ba mani maka wani bai da shi ake zaka cire masa an gane da haka zaka cire kanka fi da kai insha Allah to ranar sallah sai matar shi ta haihu eh za a cire mai zakka a wani kaulin a wani kaulin ba za a cire mai ba amma dai a fiqhu malikiyar mu za a cire mai zakka wanda aka haifa ranar sallah ina fata mun gane kafin a ji masallacin idi amma ya aka dawo daga idi to babu shi a ciki wallahu a'lam a zakar fi da kai saboda muhimmancinta in dai kana da abincin wannan wunin abin da ya ƙari a kai ka ba da shi an gane misali a wunin kana cin abinci ne mudu uku to yanzu kuma kana da hatsinka mudu biyar to sai ka ɗaya mudu biyu ka baya ba ruwanka da gobe Allah kai mu gobe sannan karkace sai kowa ya samu a gidan wannan ya biyo bayan bukatuwa ne bayan hali ne idan baka da hali ya dauko ko ne ka dauko daga kanka kai ne ya kare shi kenan na fata mun gane assalamu alaikum ah tambaya annabi da iyalansa ba sa cin sadaka to masu bara suna cewa a ba sadaka saboda annabi ina matsayin wannan sadaka eh a ba shi sadaka saboda annabi dan shi baya cin sadaka ba zai hana kuma a yi sadaka da shi ba an gani ba zai hana a yi sadaka da shi ba ai ana kawo sadakar fadar annabi amma idan sadaka aka ce ga sadaka to shi ba zai ci ba sai a ba mabukata sai amfani da shi iyalan gidanka da zakka da sadaka manzala baya ci baya cin zakka baya cin zakka saboda me da tici kuma sadaka tana kace zuciya idan ka saba cin sadaka to ka da morar kanka kenan yawan haka wayana uba guda biyu in ba larura ba a ce kisa kullun ke kara maimaitawa matashi dan Allah ka daina dogoro da zakka matashi dan Allah ka daina dogoro da zakka ka je ka nima Allah ya baka shi ne mabukaci amma kai da za ka je gona ka yi noma kai da za ka je ka yi leburanci ka samu kuma ka zo ka tsare wa dattijan da baya da ƙarfi guri a hana shi a baka ai baka yi adalci ba baka yi adalci ba ku bari dattawan da ba su da hali suke da bukata a basu ko matasa ku je ku nemo waɗansu samari sun zo gurin manzara sallallahu alaihi wasallama suka tambaye zakka ya dube su ya gansa samari ne matasa ikai yace to in kuna so yin baku amma dai baku da rabo a ciki in kuna so sai baku amma dai baku da rabo a ciki to dan me za mata yi kai har ka kaje kana ruko rukon zakka da lami riga abin da ya kamata Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa damir a'daka da'ad-din وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله